محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin wacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta juma'a yau shida ko takwas ga watan rabi'u tsani shekara 1446 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu ci gaba cikin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma cikin wannan littafi na raddal azhan ila ma'anil qur'an tare da ta'aliki na idaful ma'ani muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka mun tsaya cikin suratul an'am aya ta 26 za mu tashi wanda take biye da ita bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
نعم to ana bayani dangane da kafirai da yadda suke mu'amalantar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce walau tara idh wuqifu 'ala an-nar ina ma da zaka ga lokacin da aka tsaida su akan wuta ana magana da shi wanda ake batu da shi ai mukhatab idh wuqifu a yayin da aka bujiro da su a yi ƙorido alan nari ina ma da za ka ga lokacin da aka bujiro da su a kan wuta su waɗancan kafiran waɗanda suke ƙin yin imani da annabi ko da za su ga kowace irin aya faƙalo sa'in nan za su ce ya laitana nuraddu ina ma da za a maida mu ilar duniya ai zuwa ga duniya za su yi wannan tamanni ɗin ina ma da za a maida mu zuwa ga duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu karanta game da ayoyin ubangijinmu ba inda mun san wannan dama wa nakuna minal mu'minin kuma za mu kasance daga cikin masu imani wannan tamanni ne kawai fata ma'ana burin burace-burace ne akwai banci a tsakanin attamanni da arwaja duk lokacin da ya zamanto arwaja'u to mutum yana bibiyan samun abin da yake fata zai riko da sabubba kuma abu ne wanda zai iya samuwa shi ya saka za ka ga mummune su suna da fata na shiga aljanna suna yin aikin da zai kai su zuwa aljanna kuma aljanna tana samuwa shi yasa Allah ce ulaika yarjuna rahmatallahi amma shi tamanni buri ne wanda ba lalle ne mutum ya burin abin da zai samu ba kuma mutum zai iya yin burin abu bai yi aiki don samun abin ba kuma koda ya aiki don samun abin ba lalle ne buri ya tabbata ba to da haka nan su tamanni suka yi sun yi buri ne ina ma na'am yace walau tara idh wuqifu ala nar idan da zaka ga lokacin da aka tsaida su akan wuta faqalu to sa'in ya laitana nuratu wato ina ma da za a maida mu baya wala nukadhiba bi ayati rabbina ba za mu karanta game da ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin za mu zan daga cikin masu imani binasbil fi'ilaini fi jawabin tamanni kaga nan tamanni suka yi wala nukadhiba wa nakuna tamanni duk suka yi wa qira'a bi rafi'iha istinafa wa la nukadhibu wa nakunu azan istinafi faran magana kenan wa nasb thani kuma akan yi rufu'a a na farkon na biyun a masa nasaba wala nukazzu bi ayati rabbina wa nakuna a bisa bambancin kira'o'i wa jawabu law la ra'aita amran azima jawabin law din nan da aka ce walau tara ai la ra'aita amran azima da kaga al'amari mai girma lokacin da suka yi buri kuma burin ba zai samu ba lokacin da suka yi dana sani kuma ba zai amfani ɗan jarabawa aka yi a ranar alkiyama shi kenan zance ya ƙare sai Allah ta'ala ya ce al'a'aha lil'ittirabi an yi ittirabi ne a nan ciran magana ai ittirabul ibdali bata maganan ne ai ibtalul ma'ana alladhi qablaha wa raddu alayhi bima ba'daha shine abin da ake nufi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya buga misali dangane da abin da mushrikan larabawa suke fada dangane da mala'iku wato suna cewa ittakhadha ar-rahman walada sai Allah ya ce bal ibadun mukramun wai mai rahama ya rikida sai ce bal to kaga wannan shi ma ita ne itali wato ana fata abin da na baya ne wanda aka fada da bayanin da zuga nan da suka ce wala ba ko wala nu kadhibu bi ayati rabbina wa nakuna min mu'minin ai sun yi wani buri ne wani alwashi kada ta ga da ayoyin wajin mu ba kuma za mu zanna cikin masu imani sai Allah ya ce bal a a musawa akai maganar da suka faɗa a bayan nan cewa ba za su ƙaraita ba ƙarya suke yi shi na al'idrab al'ibdali an iradatar imanin mafumi minar tamanni an kore ba za mu ƙaraita ba yanzu kuma za mu yi imani Allah ce a'a badalahum ma kanu yakhuna min qabl dai abinda suke koyewa ne a gabani shine yanzu ya bayyana musu yamuna abinda da suke koyewa a zuciyarsu bi qaulihim da fadin su wallahi rabbina ma kunna mushrik kana sanin cewa ubangijin mu ba mai shirka ba sai da kansu da kansu shirka da Yesu da ce ba su yi ba kin Allah ta'ala ya ce badalahum ma kanu yakhuna min qabl wannan mun da suka yi na cewa ba su yi shirka ba yanzu hujja ta tabbata musu cewa sun yi ga ma sakamakon masu shirka shine wuta har ma an jiro da su za a sa su a ciki to a nan ne suka uwar bari ai kamar wannan ya mutum kan yi an ji aka rika bai aikata ba wani ma zai iya rantsuwa wani zai iya kawo duk dalilai da jajjar cewa cewa bai yi ba amma lokacin da dalili ya tabbata aka nuna cewa ya yi kuma hujjoji sun bayyana masa ya san amsa kuma an kafa hujja har aka zo za a masa hukunci annabi sai ga ya fashe da kuka yana cewa shaytan ne a masa hukun abin a sassauta masa ba zai yi kaza ba haka lamarin cewa ba to su ma kaman haka ne shine badalahum ma kanu yakhuna min qabl abinda da suke koyewa na musu da suka yi a gabani shine yanzu hujja ta tabbata musu musun bai yi amfani ba an tabbata ta ba ba za mu yi shirka ba Allah ya ƙaryata yace ƙarya kuke yi yanzu ma yadda kuka saba yi a baya ai bi shahadati jawarihim gaban su ne za su yi shaida akan su in sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikun ma kunna mushrikin sai Allah ya rufe bakin ko wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun to idan wannan hujja ta tabbata shine yanzu fatamannau zalika sai su yi wancan burin ya laitana nurad ina ma da za a maida mu duniya wala nukadhiba bi ayati rabbina ba za mu karanta game da mu ba wa nakuna min Allah yace walau da mai da duniya a kaddare ita duniya fardan da za a maida su duniya addar a sake ba su wani chance din a ce to shike ba a maida duniya abimanu an za su koma abinda da aka hana su ne shi za su koma wato zuciya idan kuma don an ba mutum second chance ba ya sanyawa wai zama reformed ko ba haka ba yanzu mutum ne ya kashe shekarunsa ya kashe rayuwarsa kuma ya gamsu duk dalilai da ayoyi an gaya masa akan abin da yake ba daidai ba ne amma ya ci gaba da ɗabi'arsa yana karkashe mutane cewa mutane kafirai ne ɗan boko haram kenan kuma daga baya sai aka ce yanzu an ɗauko shi bayan ya yi kashe-kashe ya yi abin da ya yi kuma yanzu aka ce wai za a ajiye shi a yi reformin ɗinsa ai yanzu ya har ma ɗebi kudi a bashi to wanda ya bi doka bai kashe kowa ba shi mai aka bashi shi mai aka ɗauka aka bashi a saboda biyayya wanda ya kakkashe jama'a ya yi na gidaje ya yi abin da ya yi kuma shi ne za a ɗan ajiye shi wasu 'yan watanni kuma sai a ce yanzu shi ke nawa ya tuba kuma a ɗauki tukuici a bashi zai koma zuwa ga wancan abin baya haka ɗan kidnafin shi ma ya yi duk abin da ya yanzu kuma idan an zo ana ƙoƙarin kama shi sai ya ce yana neman sulhu ko ba haka suka dinga yi ba yana neman sulhu to in aka yi sulhu da shi walau ruddu la'adu limanuhu anhu za su koma abin da suke yi na bayan mutumin da bai ga uwar bari ba ya yi nadama akan abin da ya aikata na laifi ya tuba ita ce tobatin nasuha amma wanda sai da ya ga tsumagi ya ce ya tuba zai kara ba zai iya karawa amma wanda ya fahimci cewa laifi ya aikata kuma ya yi nadama ya yi alwashi ma ubangiji cewa ba zai kuma aikatawa ba to shi ake fatan cewa tubarsa tabbatacciya ne to su ma kaga anan wajen ai ba su ce sun tuba ba ba su ce sun gaskata ba sai da aka bujiro da su ga wuta walau tara idh wuqifu ala nari sai da sai ga gasu ga wuta ba tukunna suke alwashi shi yasa asalin ita jarabawa Allah ya jinjina ma waɗanda suka yadda ba su gani ba an tsorata ka da azabar kabari sai kai ta yin aiki don ka kare kanka daga wannan an tsorata ka da wuta kuma ka yadda cewa akwai ta amma ba ganta ba kuma sai in ka tuno ta ma jikinka ya dinga tsorata duk lokacin da aka ce wanda ya aikata kaza zai shige ta sai ka ji tsoron aikatawa to wannan shine Allah ya jinjina masa shine yake da imani yace allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da abin da basu gani ba amma sai da kaga wuta mutum ya ga wuta kuma an tabbatar da laifin da ya yi kuma an zo za a sa shi a wutar tabbas ga mala'iku kuma ya san babu babu kubcewa kana sai ya tube ce in an maida shi duniya zai yi imani kariya yake yi shi ne nan Allah ta'ala ce walau ruddu da za a maida su duniya la'adu limanuhu anhu wallahi za a maida su wato za su koma zuwa ga abin da aka hana su mina shirki na shirkan nan wa innahum lakadhibun Allah ya ce lalle su makaryata ne fi wa'adihim bil iman lokacin da suka yi wa'adin cewa sun yi imani ai dama a duniya ma ba wai ba su sani ba ne jullunsu wanda suka ƙiyadda da Allah suna sane yanzu su ƙuraishawa sun san gaskiyar annabi ko ai kaga a baya ayat da muka tsaya wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu ko sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai suka ƙiyadda da shi to haka su ma na baya hatta fir'auna da ya fi kowa kangara ya san annabi musa abin da ya zo da shi gaskiya ne shi yasa allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin Allah madaukaki yace sun tabbatar a cikin zuciyarsu aka kawai yaqini ma wajahadu biha sun musa abinda annabi Musa ya zo da shi amma wastaiqanatha anfusuhum zuciyarsu kuma tana da yaqini kaga yaqini shine gaya na yadda da abu ko ɗaya ba su taɓa raba cewa abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ba ne sun san gaskiya ne suna da yaƙini a zuciya amma me ya hana su yadda saboda zalunci zulman kafircin ne ka tutu a zuciyarsu da kuma zaluntar kai wa uluwa da girman kai shi yasa Allah ta'ala ya ambata cewa walau ruddu da za a maida su duniyan ma la'adu limanuhu anhu za su koma dan ba iman wato kafircin su ba yazo bane akan rashin sani a akan sani ne wa innahum lakadibuna wa qalu kai baluma tun a duniya sai suke cewa ai al-kuffar su kafiran la inkarul ba'th walil istihza wato domin su musa wai alkiyama ba za ta tashi ba kuma su yi izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai sai suna cewa in hiya illa hayatuna duniya ku duba lafazin da suka kawo annafi ne wal ithbat in hiya illa hayatuna duniya kamar misali ka ce la ilaha illa allahu ai kage annafi ne wal isbat duk abin da ake bautawa babu shi ba kome wanda ake bautawa duk kome ka kore mai ka tabbatar sai ka ce illa allahu sai allah shi kadai mana yanzu duk wani wanda ba wannan ba ka kore shi babu shi a matsayin abin bauta da ya cancanta Allah shi kaɗai ne ya cancanta kaga ka gaya ka kai matuka wajen korewa duk wani abin bauta Allah kuma shi kaɗai ne alfardu wanda ka tabbatar da shi ya cancanta a bauta to irin wannan usulubin suka ɗauka wajen balaga suka ce in hiya ai babu wata rayuwa sam ba an ce akwai rayuwa kala-kala ba ko ba haka ba da can kuna alamun zor aka zo alhayatun duniya kuma akwai hayatul barzakhiyya sannan akwai kuma alhayatul sarmadiyya yau malkiyamati musulunci ya zo da wannan bayan sai suka ce a'a in hiya ai babu wata rayuwa sam illa face kawai hayatu na duniya wannan rayuwar mu ta duniya kaga sun ke gaya wajen kin yadda ba su yadda daga inda aka fito ba ba su yadda da inda za a je ba da haka su tunaninsu iya wannan duniyar ce kawai in banda ita babu wata asalin atheist ne in hiya illa hayatu na duniya ko da yake su ba atheist bane qurayshawa ba atheist bane dan sun yadda akwai Allah sun yadda shi ya halitta amma ba su yadda akwai wata rayuwa da aka fito ko wata rayuwa da za a je kanta ba wannan rayuwar ita ce kawai Allah ya halicci mutane cikinta in banda ita babu wani abu shi yasa suka ce man yuhil idama wa hiya ramim waye kake ga zai rayar da kasusuwa bayan sun zama gari sun zama toka babu in hiya illa hayatuna dunya sai wannan rayuwar tamu ta duniya kawai shi yasa wanda yake da wannan belief din to zaka ga lamarin kiyama baya tsoratar da shi kasan akwai abin da mutum yake faɗa bilisanil makal akwai wanda yake faɗa bilisanil hal su sun faɗa ne bilisanil makal sun yi kangarar da suka furta da bakinsu to akwai waɗanda su kuma da baki za su ce sun yadda da rayuwar kiyama sun yadda da rayuwar ƙabari amma bilisanil hal sun ƙaryata mana a aikace a aikace sun ƙaryata ba su yadda da kiyama ba aikinsu yana ishara cewa ba su yadda da ita ba a cikin ayyukan mutane da yawa za ka ga haka ba su yadda akwai kiyama ba Allah ka shirar da mu to kaga shi ya saka duk wanda yake da wannan itikadi ba shi da wani abin da ya sa a gaba sai duniya ita ce ultimate ya rasa duniya to shi yana ga ya rasa rabon ko me shi ya saka iya rabon duniya shine nasa kuma zai kokari ya ga ita kawai ya samu domin bai yadda akwai wata ba ba zai yadda ya aiki don wata ba shi ya saka komai zai iya aikatawa irinsu ne Allah ta'ala ya ce wa manzo da wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallama fa'a'arib amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya zalika mabalagahum min al-ilm ka rabu da duk wanda ya juya baya ga wa'azin da muka aiko wa lam yurid wanda shi manufarsa baya nufin kome illa alhayata ad-dunya sai rayuwar duniya kadai ita kawai ya sa a gaba me ya saka sai Allah ya ce zalika mabalagahum min al-ilm duk tunaninsu ya tuke akan ya za a samu duniya ya za a gyara ta rabu da irin wannan ba ruwanka da shi to kaga su ma nan sun kore duniyar ita ɗaya ce shi yasa ita kawai za su yi aiki domin ta wa qalu in hiya illa hayatuna dunya suka ce wa ma nahnu bi mab'uthin ko sun faɗi wannan ko ba su faɗi wannan ba wancan a tsarin balaga ta kai matuka in hiya illa hayatuna dunya shikenan ko ba su ce wa ma hana hannu bi mabu'uthin ba ai sun ma waccan maganar bayan ta dauki wannan ma'anar wannan rababu wata rayuwa kawai sai rayuwar duniya don haka in sun ce mu ba za a tayar da mu ba dama waccan magana tana kunshe da wannan ma'anar an faɗa ne kawai ta akidan dan ai ta akidi wato ma na hannu bi ma'abu bi mabu'uthin ba'da al-maut li hayatin ukhra ga wata rayuwa daban walam yaktafu bi mujarrad al-ikhbar bi dhalik ba su wadatu wai su ce su ba da labari kawai cewa wa ma na hannu bai mabu'uthi na ba shi ne abinda suke son fada amma sai sai kawo wancan jimlar farkon hatta abrazuha mahasuratan fi nafin wa ithbatin sai da suka bujiro da ita suka kange ta da waɗannan abubuwa guda biyu annafi wal ithbat asalin inda suke bukata wa ma na hannu bai mabu'uthin suna so su karyata tashin alkiyama ne ba su tsaya a iya wannan maganar ba sai suka kawo ta da siga ablagu min haza suka ce in hiya illa hayatun duniya wahiya shi kuma wannan in hiya illa hayatun duniya wato ya zamanto ibtida'un ne wa khabar in hiya kaga fi mahallin mubtada illa hayatun duniya shine khabaru to sai sai kawo shi a wannan siga وهي ضمير مبهم يفسره خبره ضمير ne wanda yake koyayye khabar dinsa shi yake bayyana shi ai la yu'lama ma yuradu bihi illa bi dhikr khabarihi ba a sanin me suke nufi da shi sai an bace khabar din wa huwa min ad-dama'ir allati yufassiruha ma badaha lafzan wa ratbatan yana daga cikin lamirai wadanda abinda yazo na lafazinta da yadda aka jera jumlan shine ke fassara ta wato dai sun kai gaya wajen karyata tashin alkiyama ba za a yi ba to ƙalallahu ta'ala sai Allah ya ce
ولو ترى إذ يقفوا على ربهم قال أليس هذا بالهك قالوا بلى وربنا قال فذوقوا الأذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساءة بغتة قالوا يا هسرتنا على ما فرطنا قالوا يا هسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
قال الله تعالى سي الله مدوكي يجي ولو ترى da ka gani idh wuqifu ala rabbihim a yayin da aka tsaishe su ga ubangijinsu an bujiro da su wajen ubangiji ka san wani abu mai tsoro game da kiyama kowa fa sai an ɗauko shi kowa sai an rako shi za ka zo ka tsaya yau yanzu ko mutanen garin nan ne za a tara su waje guda da tsofaffinsu da matasansu da mata da maza da masu mulki da talakawa da malamai da jahilai kowa a hallara su asambili guda ɗaya kuma kowa na ganinka a ce za a fito da kai a tsaida ka a yi maka tambayoyi dangane da yadda kake gudanar da gidanka misali ne yadda kake gudanar da gidanka a maka tambayoyi a kayi sai ka ji ba daɗi ko ba haka ba ko da a ce kana ƙoƙartawa sai ka ji ba daɗi kaga kowa ya kalle kuma an yi tsit tambaya ake maka to balle a ce za a tara mutane tun daga annabi adam zuwa ɗan autan mutane du aljanu a tara su mala'ikun Allah da bawan da ya san adadinsu duk suna hallarai kuma a ce za a bujiro da mutum kuma kowa sai ya yi Allah magana Allah ya masa magana kowa ma minkum illa sayukallimu Allah laysa bainahu wa bainahu tarjuman ba ɗayan ku sai yayi ma Allah magana ba tafinta tsakani za ubangiji zai bawa magana ya fahimci abinda Allah ya gaya masa kuma ya bada ansa ba sai kaga ubangiji ba ba a ganin Allah sai an shiga aljanna Allah ka samu aljanna to Allah ta'ala ya ce walau tara wannan ana gaya ma ne domin kai walau tara ka kaddara mai musa mai musa al'amarin Allah yaya lamarinsa zai zamanto a kiyama walau tara in wuqifu ina ma da kaga yayin da aka bujiro da su aka tsaishe su ala rabbihim gaba ga ubangijinsu ai la ra'aita amran azima da kaga babban al'amari qala zai ce musu lahum ai ala lisanin mala'ikati tawbiqan wato Allah din ne zai ambata musu ba lalle a bisa harshen mala'iku ba tunda ayan qur'ani ta ce qala nan da malamin ce qala lahum ala lisanin mala'ika babu nasin da ya nuna haka ala alaysa hadha bil haqqi Allah zai ce musu shin wannan haza ɗin da aka lamirin zuwa game yake imma ya kasance alba'athu aw alhisab ko kuma duka ya kasance baki ɗaya guda biyun shin wannan ta da alƙiyama da suka musa ba gaskiya ba ne shin wannan ƙididdiga da aka ce za a yi bata zama gaskiya ba ƙalu bala wa rabbina za su ce ta zama gaskiya muna rantsuwa da ubangijinmu ai innahu lahaqqun wato gaskiya ne ta tabbata gashi yanzu an gani ko aka ce laysal khabaru kal ayan qala sai Allah ya ce musu fadhuqul azaba bima kuntum takfuru to ku dandana azaba game da abin da kuka kasance kuna yi a duniya na kafirci shi yasa a kiyama Allah ta'ala zai ce yace jaza'an wifaqa sakamako ne wanda ya dace da su sakamako ne da ya dace wanda ya kangare mu ubangiji ya mutu a kafirci zai shiga wuta babu kokonto amma wanda ya je ma ubangiji da imani to wanda zai shiga aljanna insha Allah ko da ku ubangiji ta'ala ya masa horo a dalilin wasu laifuka in kuma Allah ya so ya yafe masa wannan duka yana karkashin tatil mashi'a ne kowane irin laifi Allah zai iya yafewa inda ba na wani ba ne laifin wasu ma Allah yana yin belin wasu laifi aka yi ma wani an ci haƙƙin wani ko an masa wani kaza Allah ta'ala in ya ga dama sai ya belin ka ya belin ka da azuminsa da azumin da kake yi da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi annabi ya ce Allah ta'ala ya ce asiyamu li kullu amalu bani adama lahu illa siyam asiyamu li wa ana ajizi bihi to mutum ya sulhu da ubangiji tun a duniya karka ce za ka je karkashin mashi'a baka sani ba ko baka cikin wanda ya ga dama قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون tunda yanzu an ba su wannan sakamako da ya dace da su Allah ya ce kad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illahi lalle waɗannan da suka ƙaryata game da haduwa da Allah sun yi hasara sun yi hasara manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ba wani face an gina masa gida a cikin aljanna an gina masa gida a cikin wuta yanzu kuma dabara ta rage ga mutum sai zaɓi wanda ya so hanyar aljanna da zai kai shi gidansa annabi ya nuna masa hanyar wuta da za ta kai shi gidan wuta annabi ya nuna masa ya masa kashe ni shi yasa Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura bawa dai an nuna masa hanya ko ya yi godiya ya bi Allah akan ni'imar musulunci ko ya kafirce ma Allah to don haka wanda ya zaɓa ma kansa kafirci ya tafi zuwa ga wuta hakika ya yi hasara ga gida a aljanna a gina ga matan aljanna hurun aini guda biyu da aka tanada masa yanzu kuma ya zama to yayi asara su har abada hasara ta tabbata gare shi shi kudan aljanna shi ya riba to ya za a yi da gidan kafiri sai a gadar ma dan aljannan da yake ciki wanda Allah ya nufin ya kara masa ta goma shi shine ma'anar da Allah ta'ala ya ambaci da yace kad aflahal mu'minun a ƙarshe ce allazina yarithuna alfirdausa su ne waɗanda za su gaji firdaus malaman tafsir suka ce shine wannan gadon za a gadar musu guraben kafirai shi kuma kafirai yayi hasara to Allah ce kad khasira allazina kazzabu bi liqa'illahi haƙiƙa waɗanda suka ƙaryata game da haɗuwa da Allah bil ba'ath suka ce babu kiyama ba su yi aiki domin ta ba Allah ya kawo harfin ta haƙiƙa kad khasira lalle wannan yayi hasara Allah ta'ala ya ce hatta gaya ne littakdhib ƙarshen ƙaryatawar tasu za ta kai su idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan idan kiyama ta zo musu kwatsam a ko kiyama ta zo ko kar kiyama ta zo in dai kafir ya mutu ya huta da shi kuma ba yanzu abin da yake jira sai me sai kiyama ko yana nan kiyama ta tashi ko ya mutu aka yi shekaru masu yawa kafin kiyama ta tashi shi da kiyamar ta zo don yanzu daga mutuwa ba abin da zai ga sai kiyama sun manufi hafihi ukura fa'izahun kiyamun yanzuru to don haka Allah ta'ala ya ce hatta kwatsa atikum illa baghata kiyama ba za ta zo sai kwatsa ba wanda ya santa ba wallahi ba wanda ya san kiyama sai mahallicinta bai gaya wa kowa ba la mala'ika wala annabi ba wanda Allah ta'ala ya gaya masa tashi alkiyama wanda suka fi daraja a cikin manzanni da wanda suka fi daraja a cikin mala'ika sun ce ba mu santa ba cikin hadithin Umar ibn Khattab fa akhbirni an sa'a waye ya tambayan nan malaika jibril cikin malaiku akwai wanda ya kai shi shi ya fi kowa daraja a cikin malaiku wa yake tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin manzanni akwai wanda ya kai shi ba wanda ya kai shi to sai ce mal mas'ulu an habi a alama min as-sa'ili da kai da ka tambaya da ni da aka tambaya ai ka san duk ba mu sani ba to la ta'tikum illa bagata haka Allah yake ba za ta zo muku ba sai kwatsam yana daga cikin ilimin gaibi da Allah ya koye bai ga wa kowa ba mafatihul gaibi kenan al-khamsa da annabi ya bayyana cikin wani hadisi to za har sai kiyama ta zo musu bagatatan kwatsam kawai suka ga an tashi al-kiyama sun tashi tambar ga hisabi za a yi ga mizani an ajiye ga mala'iku ga littattafa an zo da su da ayyukan bayi ƙalu sai su ce ya hasaratana ya kaitonmu tunan hasaratana wasu malamai suka ce ba wai ita ce ainihin munada fil haƙiƙiyya ba wai ita ce aka kira a bisa haƙiƙa sun kira hasarar tasu ba ne abinda ake nufi faɗakar da mutane ne ai almukhatabi na ala kasratin tahassur cewa hasarar da za su yi kaiton da za su yi a ranar alkiyama yana da yawa yadda otu ko la ta da uliyoma tsoboran wahidan wadda otu boran kafira halaka mai yawa za su kira don haka ya hasarata na ai abin da ake nufi wanda ake wa magana ne ake jan hankalinsa ya hasaratana idan sun faɗa ba hasarar suka kira ba ya jama'a da kuke ji ku dubi irin hasarar da suka yi su ne za su faɗa wa kansu haka ba wai hasara aka kira ya hasaratana ya hasaran mu ba ita suka kira ba a wani kiɗabe misali sai aka bada misali kamar cikin diwanin imrul qaisi inda yake cewa wa yau ma'aƙartun lil azara matiyyaci fa ya ajaban min kuri halmuta hammali kasan shi zakara ne ka ci tsakuwa ka ba wa kaza kwaya ko haka imrul kaisi yake don ya burge 'yan mata ne suna wasa a jeji shi kuma ya je wajensu samartaka don ya burge 'yan mata ƙatar raƙuminsa da yake kai sai ya soke raƙumin nan take a jeji ya gyara musu naman ya basu akan ya kura musu wuta kuma su zo su gasa suka yi ta wasa da naman suna jefarwa shi kuma da ƙarshe da zai dawo gari can ba garin yake ba da zai tafi garinsu kuma sai ya ɗauki sirdin ya ɗora a kansa to shi ne ke faɗa cikin waƙa wa yau ma'akartu lil azara matiyyati a ranar da na soke taguwata na soke raƙumina ga 'yan mata na soke musu ita suka yi abin da suka yi da ita suka watsar da naman ma sai ce fa ya ajaban kaga ya ajaban kamar ya hasarata ai ba wai ya kira abin mamakin ba ne ya jama'a ku yi mamaki game da lamarina shine fa ya ajaban min kurihal mutahammali ku yi mamaki ya jama'a dangane da sirdinta wanda ni kuma ne dakonsa to nan wajen shine wasu malamai suka ce abinda ake nufi ya hasarata wai ba ana nufin kamar azzujaj shine ya ambata haka ya hasarata ba ita ce asalin almudada alal haqiqa ba ana kiran almukhatabina ne akan su duba irin hasarar su ne fa da kansu suke fada su ce ya jama'a kamar misali kenan ya jama'a ku duba irin hasarar da suka yi su faɗa wa kansu wasu malamai kuma suka ce ayya hasarata ɗin ita ce asalin almunada ɗin hasarar suka kira ita da kanta shi ne abin da shi ko malam ya ɗauki wannan ɓangaren fassara saboda wannan shi ne wanda a a wato shi ne nan malam ya ce هي شدة التألم ونداؤها مجاز أي هذا أوانك فاحذري wato kaman ya kira ita hasara ne sun kira hasara ita kanta ya ke hasara gafa lokacin ki yayi ki halarto dan ta shaida irin hasarar da suka yi mun gane wato hasarar ne ita kanta suka kira akan ita hasarar tamkar abu ne wanda yake jismi ne hasarar ki zo da kanki ki ga irin yadda kika mamaye su su suke kiranta to za su yi kuwa za su yi kuka na nadama su ce ya hasaratana ta kowane ɓangare ko dai hasarar suka kira ko kuma ya mutane ku da irin hasarar da suka yi akan me ya sabbaba musu hasara alama farwaƙuna fiha a bisa sakacin da suka yi cikin lamarin duniya a yayin da suke cikinta ala ma farwaqna fiha at-tafrit kenan sakaci a bisa sakacin da suka yi fiha ai ad-dunya fi dunya a cikin duniya duniya ita ce gidan aiki idan mutum yayi sakaci ni wa ke dan zuba mu ruwan nan ne a ai ban ga ruwan ba na'am wato duniya ita ce gidan gidan aiki nan ne ake yin aiki tun idan shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi fa Allah ya aiko shi dan ya zama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan ya zama to sababi ne na jin kai ga talikai zuwan sa yazo da shari'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun zaka ga yake wa mutane nasiha sai amfani da dama sai amfani da dama ightanimu khamsan qabla khamsin ku ribaci abubuwa guda biyar kafin biyar su zo ka yi riba da dukiyarka kafin talauci ka yi riba da lafiyarka kafin jinya ka yi riba da damarka kafin abin da zai kaɗe maka hankali ka yi riba da ƙuruciyarka kafin tsufa ka yi riba da rayuwarka kafin mutuwa wani waje manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa a rigayi waɗansu abubuwa guda bakwai waɗanda idan suka zo kamar duhun dare ne mai lulluɓa mutane nan ma annabi ya jera abubuwan da ya kamata mutum ya amfana da su kafin masu hana shi yin aiki su Allah ba mu ikon yin amfani da lokacin to nan za su yi da na sani za su yi kaito a kayan sakacin da suka yi cikin duniya kuma Allah ya ce wa hum alhali lokacin da suke wannan da na sanin yahmiluna awzarahum suna dauke da laifukan su ay dhunubahum laifukan nasu gashi dan an yi shi kamar loto an dora musu kal kufr wa ghairihi kamar kafircin da sauran abubuwa ala dhuhurihim a gadan bayan su fa a gadon bayansu aka loda musu shi aikin da suka yi sai a yi shi a gadon baya a ɗora ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ayan alkur'ani nassosi ma za a ce sun nuna akwai inda za a loda wa mutum kayansa na laifi shi yasa aka ce wala tazirwa ziratun wizra ukhra kayan nauyi shine wizr nan aka ce yahmiluna awzarahum suna daukan kayan nauyinsu ala zuhurihim a gadan bayansu misali yanzu wanda ya gululi a ranar alkiyama za a zo da zai zo da kayan gululin ko wa man yaglul ya'ti bima ganda yawm alkiyama duk abin da mutum yayi sibaran dansa to a ranar alkiyama zai zo da shi niki niki za a bashi ikon dauka ko da ba zai iya ɗauka ba za a ba shi ikon ɗauka kuma yana jin wahalan nauyin duk abin da mutum yi shi yasa cikin hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada fa ɗayanku a ranar alkiyama ya zo yana ɗauke da raƙumi yana kuka ya ce ya manzon Allah ka cece ni ya ce na isar ma da sako kada ɗayanku ya zo yana ɗauke da saniya kada ɗayanku annabi ya siffanta wasu abubuwa har dukiya sai da ya ambata kada ɗayanku ya zo yana ɗauke da dinarai kaga ashe wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim kaga lotan da wasu za su ɗiba yana da yawa kuma sai sun zo da shi to nan Allah subhanahu wata'ala ya ce a lokacin da suke wannan da na sani wa hum yahmiluna awzarahum alhadi su suna ɗauke da kayan nauyin laifukansu ala zuhurihim a gadan bayansu bi an ta'tiyahum inda al-ba'th munanan ayyukan su za su zo musu a ranar alkiyama fi aqbahi shay'in sura a cikin sifa mafi muni wa an tanhu rihan abin da yafi kone wari fatunkibahum sai ta tsale ganin bayansu laifukan ne za su taho tamkar jismi kamar jiki sai su tsale ganin bayansu suna cikin wannan yanayi na wahala kuma babu damar a maida su bayan don su gyara ruwa ya ƙara wa ɗan kada don haka Allah ce Allah sa'a ma ya ziru kai to tir da irin lotan da suka ɗauka makansu ya hamilu na wanda suka ɗauka ai bi isar himlu himlu hun zalik tir da irin wannan dakon da suka yi yau shi za ka yi daukan kayan banza ثم عقب بمقارنة الحياة الدنيا بالحياة الآخرة سنسي الله تعالى يبقى ميا يكو تنجي سكان رايو الدنيا درايو اللاهرة أنون بونين لكي سكانس وقال سي الله تعالى يجي وما الحياة الدنيا menene ruɗin mutum kan har yake amfani da lokacinsa rayuwar duniya rayuwar duniya ita take sa mutum yake amfana da lokaci rayuwar duniya ita take sa mutum ya yi kowane irin zalunci rayuwar duniya ita take sa mutum ya aikata kowane irin jarima saboda ta jashi yana ga tana da faɗi yana ga cewa akwai dama wani allah in ya yadda da kiyama ma akwai lokacin da zai tuba to rayuwar duniya sai ta jashi don haka Allah ta'ala ce waman hayatun duniya rayuwar duniya fa bata zamba an kira ta duniya ne wasu malamai suka ce lidunuwiha saboda kusa take shi yasa ake kiranta al'ajila alhayatul ajil al'ajila ta kurkusa an ce ad-dunya ne lidunuwiha saboda kusa da tana kusa a kurkusa take kuma ba ta da tsayi imma kusa ce ne ita ce dab mutane suna zuwa suna fitowa daga alamar zor ita suke haduwa da ita wasu sun ce sun mai duniya lidana atiha saboda kaskancinta kaskantacciya ce shi yasa aka kira ta ad-duniya daga addana'a kenan kaskanci ba ta da kima ba ta da wani matsayi ta duniya wajen Allah eh to Allah ta'ala ya ce wamal hayatud duniya ku sani ita rayuwar duniyar nan ba nan ma ne ce ai al-istigalu biha wato shagaltuwa da rayuwar duniya ai rayuwar duniyar ba ita ce baki daya da wannan siffan ba Allah ce illa la'ibun wa lahun face wargi ne kawai da shirbuci wargi ne da shirbuci wato wasanni da wargi la'ibun wala haun kamar wasan da yara za su yi su kaɗe hankalinsu da shi ko kuma wasan da za a zauna a yi a kaɗe hankali da shi sai an gama shi kenan misali karta a zauna ana karta ko wani ma sai a sa masa ganye a kai yanzu ai ba a irin wannan allah ya taimake mu ko in ma dai ana yi ba sosai ba a zauna ana karta ana karta wannan shi ne sarki wannan shi kuma an sa maro ganye wannan an yi masa kaza ai wargi ne na ɗan lokaci ne ko ba haka ba kamar yara ne in za su zauna su yi wasa wargi ne suke yi sai ka an ce wane shi ne ya ci wane shi ne kaza ko a ce wasan sauri da da yayinmu suka yi ko da can mutanen baya a ce wane shi ne sarki ko da ku talaka ne bai da kokobo aljihu waɗannan kuma su ne talakawa lokacin da wasan ya tashi ba shi kenan ba wasa ne kawai an yi wuce kamar yaro ne ya zo ya giggina gida ya ce nan shi ne gidan kaza gidan sarki wannan kaza mota ce har ya faɗi wani kuɗi ma kaza aka sayo ta duk wasa ne to rayuwar duniya kamar haka take wargi ne ai shakespeare ma ya siffanta ta haka ko ya ce the world is like a stage and all men and women may are actors ko ba haka ba ne kamar stage ne to wallahi haka rayuwar duniya take yanzu misali a iya rayuwarmu mu tuna waɗanda da can muna ƙanana ake ambatansu da kuɗi su ne manyan masu kuɗi imma a karkararku ko a ƙasa ko a duniya ya zama ba a zancensu ba a zancensu wanda za ka ga an ce mai mulki ne wanda yake ai wane ba a kaza sarki wane ba a taɓa shi wane yanzu sai ka ga duk sun wuce ba sun zama labarin ba a zancensu wanda za a ce kangararre ne sai ga baya nan ba haka lamarin yake ba yanzu rabanka da ka tuno sunan lawrence anini ina ji sai yanzu nan faɗa ko lawrence anini to haka lamarin duniya take in kirki kai in iya shege mutum ya yi wallahi duniyar za ta zo ta wuce abin da baya karewa shine kirki mutumin kirki in ya yi aikin kirki za ga kirkinsa yana wanzuwa gwargwadon gudunmawarka gwargwadon wanzuwa gwargwadon ƙabunin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma'aikinka gwargwadon abin da zai dinga gudana yanzu ga shi daidai lokacin da muka zo karatun littafin nan za mu ambaci sunan malam bakar mahmud gobe kuma za mu ce rahimahullah za mu ce Allah ya masa rahama akwai ribar da ta wuce haka waɗanda suka yi rayuwa tare da su masu mulki ko masu kuɗi da ake faɗansu ko balle kuma kangararru lalatattu wa yake ambata su an manta su shi yasa motu taqi hayatun lan qita'a laha faqad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u haka lamarin yake to rayuwar duniya shirbuci ce nan da Allah ya ce wa man hayatud dunya illa la'ibun ana nufin rayuwar kafiri ne da wanda bai yadda da Allah ba da rayuwar wanda ya kiye bi Allah sau da kafa bai yi amfani da lokacinsa ba shine rayuwarsa take zamantowa la'ibun wa lahawun amma wanda ya bi Allah rayuwarsa ba Allah'ib wallahu ba shi rayuwarsa tana zamantowa mai nagarta shi yasa nan ma ce wa amma ta'at amma biyayya ga Allah wa ma yu'inu alaiha da abin da yake taimakawa mutum wajen biyayya ga Allah famin umurul akhirah shi kai yana daga cikin al'amura ne da suke wanzuwa a lahira su nagarta mutum bai watsar da rayuwarsa a banza ba nan an yi magana da kafirai wa man hayatul dunya illa la'ibun wa lahawun haka wasu malaman tafsiri suka ce ana nufin ai hayatul kafir ne Allah ta'ala ce bal tu'thiruna al-hayatad dunya da kafirai ake wal akhiratu khairun wa abqa kafirai ne aka ce kun fifita rayuwar duniya waɗanda ba su yadda da Allah kyakkyawan yadda ba kun fifita rayuwar duniya wal akhiratu amma fa ku sani rayuwar lahira khairun ita tafi alheri wa abqa ita tafi wanzuwa dan ita ce mai tsayi ba ta karewa to nan Allah ya ce wa man hayatud dunya ita rayuwar duniya wata zama illa la'ibun wa ce wasa ne wa lahawun da wargi duk abin da ka zo gari zaka wuce wata ran wani ne ba kai ba duk abin da zaka yi in kai wallahi ka wuce ka ga ribar mutum yayi mai kyau domin ita ce mai wanzuwa wa abaka mai wanzuwa ita ce take wanzuwa inji Allah mutum yau kansa fada ya amfana da lokacinsa ya amfana da zamaninsa ya amfana da rayuwarsa ya yi wa kansa dabara ya yi guziri don haka Allah ta'ala ya ce walar darul akhiratu kuma kusan yi lallai gidan lahira a wata kira ana cewa wala darul akhirati nan yazo a matsayin sifa ne yazo a matsayin mudafun wa mudafun ilayhi ai aljannatu kenan ana nufin aljanna amma a ce ad-darul akhirah ko a ce darul akhirah ana nufin aljanna khairun ita tafi alheri lil ladina yattaqun ga waɗanda suka bi Allah sau da kafa ayyattaquna shirka wanda ba su shirka ba fil hayatid dunya ana rayuwar duniya la'anna manafi'aha khalisatun anil madar amfanin lahira kubutacce ne daga dukkan abin da zai cutar duk wani abu mai amfanarwa duk wani abu a cikin aljanna babu cutarwa gare shi abinci ne fa zaka samu wanda ranka yake so a lokacin da kake sha'awar abincin ga appetite kuma kana zaune a waje da yake mai daɗin zama ba abin da zai dame ka sauro ko zafi ko na abu za ka ci abincin ka ci abincin ka ci abincin sai ka ji ya ishe ka ko ba haka bane wataƙila ma sai ka ji katon batsa haka yake ko ba haka ba haka yake za ka ci abincin ka ci katon batsa tumbatsa na yi cutarwa ne domin duk lokacin da ka ci abinci ya ishe ka ka tumbatsa ka ji ba ka sha'awarsa kuma wannan ma nau'i ne ya cutarwa abincin aljanna ba ka taɓa ci ka ji ya ishe ka sai dai ka daina don sha'awarka amma ka ga abincin kuma ba yadda za ka yi da shi sai ka zuba ido ko ba haka ba ba abin da babu ba abin da ba shi da cutarwa a cikin jin daɗin duniya duk wani jin daɗi na duniya akwai nau'in cutarwa a cikinsa ko dai ka ƙosa da shi ko kuma ya cutar da kai ko yana da wani side effect ko abin da ya kama da haka nama ne ka samu kai ta ci kai ta ci wata ran sai ka je wajen likita ya ce maka ka daina cin nama shi yake jawo maka wannan abu ka tara kitse yayi yawa ka sami toshewar ƙofofin jini hypertension ya zo ai ta baka magungunan da za su narkar maka da kitse a saka guje-guje da hawa keke kayan daɗi baka ci ko ba haka bane zai jawo matsala to haka lamarin yake aljanna ita ce inda ba a shan wuya Allah ta'ala ce waladdarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun don haka shi wanda yake bin Allah sau da kafa baya yadda dadin duniya ko neman jin dadin duniya ko neman gyara rayuwar duniya ya shagaltar da shi daga nema da gyara lahira neman lahira da gyara lahira shine babban abin da ya sa a gaba Allah ka taimake mu walazatuha ghairu muta'aqqibatun bil alam dadin da yake na lahira cikin aljanna ba abu ne wanda rashin jin dadi yake biya masa maradadi kenan bal mustamiratun ala dawam dawama yake yi abu ne a lahira ne za a kawo maka abinci ko in aka kawo musu abinci aka kawo musu 'ya'yan itace sai su ce hadar da zai rozi kana min kabulu ai wannan 'ya'yan itacen su aka kawo mana ɗazu sai Allah ce wa hutu bihi mutashabiha mai kama da shi aka kawo musu ba sani ba kamar ce iri ɗaya amma in sun sa a baki ba ɗanɗanan bayan ba ne ka san ita aljanna haka take ba ka taba jin abincin da za ka ci a aljanna test ɗinsa irin na baya in aka bar maka shi irin siffan na duniya test ɗinsa ko da irinsu ɗaya kuma yanzu in ka ci in an jima ko gobe akwai gobe ne ma aljanna ai ba gobe ba gobe ba jiya ai rana da wata su ne suke nuna jiya da gobe ko babu su abinda ka ci a baya a gaba idan aka kawo maka irinsa inda za ka ji ɗanɗanansa irin na baya to ainihi ma bata cika ba duk abinda kake tanawulansa wata ran sai ka ji yakin sheka haka ne ko ba haka ba in kuma ba haka ba ka je kuma lokaci gidan manya ko kai sa'a Allah ya sa an kana gidan manya an kawo abinci musamman manya na gwamnati kasan su ne suke cin na banza ba daga aljihunsu ba a kawo nau'o'in abinci kala-kala shi in ya ga dama shi babban sai kaga ya nemo dumame kai kuma da ka bude ka kai dumame ran ka baci zai sai ka tura shi gefe ba shi kake nema ba sai ka bude wani kwanan ko ba haka ba wannan shi kake ci tunda to shi kuma wancan nakan da kake sha'awa shi kuma shi yake ta ci ya gundure shi ba shi yake so ba wani kwadan zogalai wani rogon nan da ake ci duk tagun direman nan to sai kaga su wannan din suke sha a musu gwadoso wallahi da gaske a masa gwadoso shi kayan daɗi ne ya gaji da wancan din da yake ci to abincin aljanna ba haka yake ba ba za ka ji shi ɗanɗanonsa irin na baya ba canja shi ake kullum canja shi ake kowane lokaci canja shi ake test ɗin ba irin na baya ba ne shi yasa ya ce hadha alladhi rizqna min qablu wa utubihi mutashabiha to don Allah irin dadin da Allah ya aje aljanna mai hankali yaushe zai wahalar da kansa a wannan drama ta duniya ta koye wasan ta ɓuye wasan ta ɓuye fa ake yi suna ɓuya ba sa son su gan mu mu kuma muna ɓuya mu ma ba ma so mu gan su suna ɓuya ba sa so su haɗu da mu talakawa kuma suna lalumin inda suke so ma su huce ko ba haka ba haka lamarin yake ko mutum dukiyar halal yake nema ya zamanto mai arziki hanyar halal yake neman dukiya yana taimakawa sai kaga tsoron mutane yake saboda tsabar masu zuwa wajensa nema yau aje wajenka nema gobe aje in an jima aje wannan aje wannan walla wannan kadai ya ishe su tashin hankali kai kullum in kawaye gari kana cikin fargaba da tunani ya za ka yi cefa ne su kuma kullum in sun waye gari sun tashi cikin fargaba da tashin hankali na waɗanda za su dinga zuwa da musu waya da waye da waye na neman taimako kai kana fargaba su suna cikin fargaba waye san hututu to yaushe za ka ruɗe kanka a wannan rayuwa shi yasa Allah ta'ala kira ta la'ibun wa lahawun wasa ne da wargi kaman wasa ne kawai ana yi wannan an yi drama ya fito a sarki wannan ya fito a talaka kaman haka ne amma ga wanda bai bi tafarki ba amma wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala shi ya san rayuwar duniya ba wasa bace rayuwar duniya ba wargi bace kuma ba a kansa Allah ya maganar ba shi ya san rayuwarsa tana da ma'ana ya san rayuwa tana da ma'ana Allah cikin Imam Shafi'i ai yayi waɗansu abiyat wanda na san dukkanmu mun santa inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin wa tana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna Allah ka samu cikin su to Allah ta'ala ce walad darul akhirati khairul lil ladina yattaqun gidan lahira aljanna shi ya fi alheri a nema a kashe lokaci don nemanta amma ga waɗanda suka bi Allah da taƙawa a falata aƙilun shin ba za ku yi hankali ba ma'ana ai mu hankalta Allah ka samu cikin masu hankali to za mu tsaya na abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم